بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a daren 22 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 daidai wanda daidai da daya ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kaset na 418 418 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi na mai albarka littafi imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi allah azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam ya azuta mu aiki da su duniya da da amfana su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarka cirowar gaskare a zaria kaduna state nigeria ita darul hadithin salafiya makaranta ce wadda babban malamin malam albani ya gina a wannan gari na zaria don cimma manufofin da awarsa muna fatan allah ida nufi allah tsare kuma allah sa albarka kafin nan jiya mun sanar lokacin fara karatu a kowane dan makarantar nan dan makarantar darul hadith salafiya malam umar direba wanda ya samu accident zai zo makaranta yana asibiti ƙarshen tajiyar da ya kuma allah mai cikawa an jana'izar shi da safe muna fatan allah jikin shi da rahama ya gafarta masa abin da ya bari baya allah masa albarka allah rike mai su da hannun dama allah gafe mai kurakuransa abin da bari allah masa albarka mu kuma allah sa mu cika da imani ya mana kyakkyawar cikawa allah sa mu dace to in ba manta muna cikin babu babu zikiri ba a da salah babin da ke bayanin musabbancin ambaton Allah bayan an gama sallah mun kwana kan hadisin abdullahi dan zubair Allah ƙara masa yarda wanda ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance dan ya sallame sallah yana daga muryarsa da waɗannan zikirori la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ابشبا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيتي لا اله الا الله مخلصين له الدين ba shi ba ne ban ji ba ibn wane? hadis ibn munayyar to ala ta halin jade mun karanta wannan hadisi din wanda annabi yana ga cikin zikirin da yake bayan ya gama sallah cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u al hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu dinu wa law kariha al kafiruna mun cewa annabi na wannan azikiri kuma yana daga muryarsa lokacin da ya zo wannan zikiri din ina fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace yau za mu tashi inda malai ce kala haddathana asim bin nadar at-tamimi an ga wajen kala haddathana asim ibn nadar at-tamimi to kai ka ce mu an gama shi abin da yasa ban sa alama ne a wajen saboda wannan na aro ne littafin za mu tashi ƙala haddasa abubakar bin abi shaiba kenan to malice ƙala wa haddasa nahu abubakar bin abi shaiba ƙala haddasa na abda ibn sulaimana an hisham bin urwa an abi zubair maulan lahum anna abdullah bin zubair kana yuhallilu dubara kulli salatin bi mithli hadith bin numairin وقال في آخره ثم يقول بن زبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مسلم يتي وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وانشان حديثي دي أبو بكر ابن أبي شيبة يبا مشي يا كرمت الدمشي قال حدثنا عبد ابن سليمان يتي عبد بن سليمان يبا محديثي عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبي الزبير دك أبو الزبير maulan lahum wanda ke shi bararren bawa ne maula ne na su hisham ibn urwa din shi abu zubair din an fanci abin ko ya ce anna abdullahi ibn zubair ce lalle abdullahi dan zubair kana yuhallil dubura kulli salati ya kasance na tahalili tahalili shine faɗin la ilaha illallah bayan kowace sallah bi mithli hadith ibn numair da irin kwatankwacin hadisin ibn numair wa ƙala fi akhiri a ƙarshen hadisin sai ke cewa sun mai ƙolibin zubair sai abdullahi ɗan zubair sai ce bayan ya gama faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bihinna dubra kulli salati yana buɗe murya da su yayi su bayan kowace sallah ina fatan fahimta in za a tuna wani daga cikin hadisin da muka koja da shi a ba cewa magana hadisi abdullahi ɗan abbas cewa annan rafa sauti bidhikri annan rafa sauti bidhikri ba'da salati kana ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muka ce wannan hadisi yana ga cin hadisan da ke bayan cewa ana yin zikiri a fili a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fanci wannan abun ko wannan kuma shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbali da kuma Ibn Hazm az-Zahiri da wasu suka tafi akan wannan fahimta din ina fatan kwanci wani abu duk da jumhuru da wasu malaman suna gan a ba za a buɗe murya da wasu ɓangaren zikirin ba sai dai a shi a sirrance ina fatan fahimta kamar malam nasiruddin albani yana ganin wannan abin shi ko shekul islam ibn taimiyya yana gan cewa za a daga murya a yi zikiri ɗin sauran tattaunawa za mu zo matar da shi insha Allah ta'ala in an gama sallah domin abin da yi maka wannan abla ɗan zura ya ce manzan Allah ya kasance na yin haka shi ma ya zo na haka to kaga ya tabbata sunna kenan annabi yayi ya kwabo kuma ya nuna cewa akwai istimrari a cikin abun ba kamar da shi malam Nasiruddin Albani ce ba abin ya faru ne ya dauke ya haikaito daga Imam Shafi ina fatan fahimta wannan aiki na Abdullah dan Zubair yana cewa abin ya ci gaba sannan ba kuma ta ba mun kanta a bacin hadisin Nasai Amli Malola cewa an ji Abdullah dan Amr dan As da Abdullah dan Umar suna bayyana da zikiri a fili har wani tafi ya ji na wanda ya je wani ce o abin naku ya zama iri daya so da yawa zikirin za mu zo mu ji cewa za mu cewa ana faɗin sa fili duk masu ta zace mun ji manzan Allah yana yi sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta ga wasu ka tsake ta kace to Muhammad bin Hanbali sai ce to a iya bayyana da zikirori amma addu'o'i wanda za mu zo mu ji tattauna akan shi sai mu ce sirranta su almuhimmu dai ana iya bayyana da zikirori bayan an sallama sallah daga cikin kuma abinda manzon ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kun fahimci wani abin ko ma'ana sun jin albani na gan cewa to ai a kosu ko ka'idoji suke na cewa an ga boye zikirori ina fatan fahimta malamai sun ba shi amsa kan cewa eh haka ne akwai wannan ka'idoji din amma waɗannan ba su hau kan wannan wurin ba saboda wannan ya bayyana annabi da yake koyar da cewa asirin ta waje kuma shi ne ke bayyana a wajen dole a ɗauki ko ne a ɓangaren da yake ina fatan fahimta kamar yadda yake ai ana bayyana da wasu kirori kamar lokacin dan shi albani ya ce in mutane suka zo suna bayyana da zikiri a fili za su sa tawashush ga wanda ke masu bukai ko ko menene duk malam zai to ai wannan ba zai iya zama dalili ba ina fatan fahimta idan ya zama kai kai sallar da zaka rama mai karatu a bayyane ce wancan shi ma mai karatu a bayyane sai a ce to ku shiru kenan ka ku rama haka ina fatan fahimta sannan ga zikirori da ake bayan sallar azan bayan sallar in za ta fa sallar idi a fili ake su ko in an da kwanaki uku bayan abu nan da dai sauran dalili da malamai suka bada akan wannan mas'ala din ina fatan fahimta Allah samu dace amma dai ya tattauna matsalar da bayani masu zuwa da sai mun wayi abun nan gaba insha Allah ta'ala Allah samu dace malam shi qala haddathani yaqub bin ibrahim ad-dawraqi qala haddathana ibn ulayya qala haddathana al-hajjaj bin abi uthmana قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث الشام ابن عروة مال مسلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي مال يعقوب بن إبراهيم الدورقي يا حديثي قال حدثنا ابن عليّة yace ibnu ulayya ya bamu hadisi shine isma'il qala haddathana hajjaj ibn abi usman yace hajjaj dan abi usman ya bamu hadisi qala haddathani abu zubair yace malami na abu zubair ya bani hadisi qala sami'tu abdullah ibn zubair yakhutubu ala hadha al-minbar naji abdullah dan zubair yana khutuba akan wannan minbarin wa huwa yaqulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idh yaqulu idha sallama fi duburi salati annabi ya kasance yana fada idan ya sallame bayan salloli bayan sallah aw salat ko kuma yace salloli fa zakara bi mithl hadithi hisham ibn urwa sai ambaci irin hadisin hisham dan urwa na cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul ala kulli qadir wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishin lahu din zuwa karshe jama'an fanci hadisin ko Allah samu dace مسلم ساكت قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب أن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك وحدثني محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة المرادي يا حديثي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن عبد الله بن وهب يا حديثي أن يحيى بن عبد الله بن سالم دغا دان عبد الله بن سالم أم موسى بن عقبة دغا موسى بن عقبة أن أبا الزبير يتي للي أبو الزبير المكي حدثه يا باشا حديثي أنه سمع عبد الله بن الزبير يا عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة alhalin yana faɗa a bayan sallah idza sallama in ya sallame ko kuma yanzu as-salatu jinsin salloli kenan bi mithli hadithi ma da irin kwatankwacin hadisin Hisham da Hajjaj ibn Uthman suka gabata wa qala fi akhirih sannan ƙarshen hadisin sai yake cewa wa kana yadhkuru ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana ambato wannan magana cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake yin haka na ba ta fahimta muslim sake cewa qala haddathana asim ibn nadar at-tamimi akwai kuma at-taimi qala haddathana al-mu'tamir qala haddathana ubaydullah qala hawala as-sanad wa haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana laythun an ibn ajlana kilakuma an sumayyin an abi salihin an abi hurairah wa hadha hadith qutaybah أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجاء فقراء الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وزاد غير قتيبة في هذا الحديث أن ليس أن بن جلانا قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام سيتي حدثنا عاصم ابن نضر التيمي مالا عاصم بن نضر التيمي يا بام حديثي قال حدثنا المعتمر يتي معتمر يا بام حديثي قال حدثنا عبيد الله يتي عبيد الله يا بام حديثي قال مسلم ساكتوا ha shine hawwala sanan ya canza makaranta kenan wa haddathana qutaybah bin sa'id yace malam qutaybah dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana lays yace lays ya ba mu hadisi an ibn ajlana daga ibn ajlana kilahuma an sumayyin da abda din da ibn ajlana duka sun roto daga sumayyin an abi salih daga abi salih an abi hurairah daga abu hurairah wa hadha hadith qutaybah amma wannan ruwar din kawo ta roƙa ta ƙutaiba ce ba ta malami na asim ibn nadar at-taymi ba cewa anna fuqara al-muhajirina lalle talakawan muhajirai ma'ana talakawa cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga garurukan su zuwa madina su ne muhajirun kun fahimta wasu daga maka wasu daga su guraren su ake ce muhajirai to talakawa daga cikin su a tau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sun zo wajen manzan Allah da da amince Allah sabata a gare shi faqalu sai suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula ya manzan Allah mana da koke ce me koken naku yace ma'abota dusur jam'in dasara ko ad-dasara shine duki dukiya kaman accountable noun ne shi ko ma'ana ma'abota arziki ma'abota dukiya zahaba sun tafi bid darajatil ula da darajoji maɗaukaka ina fatan fahimta suna nufin mene daraja kenan ayyukan alkhairi ya zo su lissafa yanzu na ‘yantarwa da ciyarwa da aikin hajji da zumunci duka duk da wani rabe ta amma sun kunsa a surayi ɗin cewa wannan su ne darajar da sun ɗauka da mu ta yana za mu samu wannan kenan an fahimci abin ƙawala sai manzan allah sata wannan imil mukim ya ce sannan sun gudu sun tsere mana ni'ima wadda ke tabbatacciya shine kullum ba su da ma ba da matsalar cefa ne ba su da kaza kaza sannan kuma an je lahira irin wannan masu aikin kuma su za su je aljanna ka gani masu ta zama tabbatacciya ke na duniya da lahira wa sai manzo Allah ce wa ma zaka menene wannan abin da kuke ta kokarin bayyanawa qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli ka gani ya rasulullahi sallah suke kamar da muke sallah a kira sallah mu shigo tare da su ina fatan a gama sallah mu tashi nafila su ma su nafila ko ba haka ba wai su muna kama na su sannan suna yin azumi kamar yadda muke sai azumin ta ramadana sannan sai azumin nafilfili kamar yadda muke yi wai tasaddaquna wala tasaddaqu to inda bambancin yake ad-darajatul ula din wannan iroqim shine su suna sadaka mu kuma ba ma iya sadaka din suna yi diban kudi su bada sadaka mu kuma ba mu da shi in baka da shi aka iya sun ce faqidu shay'in la yu'ti wanda bai da shi da me zai bada sadaka din Allahu akbar wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga su ba ba rikici akan position suke yi ba ba rikici akan kujerar takara ko kaza kaza ko magana dukiya ba a so sanabi ce suka ce wai utiquna wala nu'tiq kuma suna siyan bayi da kudin su suna yanta kuma ba ma yantawa in ba kuma ta ba bukhari mun karanta mun ji falalar yanta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya dauki wani bawa ya yanta shi to Allah zai yanta dukkan gaban wannan ba mutumi din daga wuta shi ba hawan jika na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga bakin wani yace kai kaji Abu Hurairah na karanta wannan hadisin kuma yace daga Annabi yace kwarai kuwa yana da bawa mai matukar tsada take ci ya yanta wannan bawa din dan fatan shi ma Allah yanta shi daga wuta da haka yanta bawa abu ne mai kima da daraja cikin addinin musulunci kamar da kuna kanta Qur'ani kuna gani kafara sai a ce wa tahriru raqabatin mu'minatin ina fatan fahimta wannan yayi kaza a ce tahriru qabatin mu'minatin wata ce tahriru qaba a shahi a ja baki a shiru fakku raqaba aw id'am fi yawmin dhi masgaba duk yan tabayi yazo a cikin addinin musulunci ina fatan fahimta shi yasa kamar da malamai suke kun ga yanzu a duniya ana teba wani bature balbawo ne ko wane ne wani bature da mal abakar ladan yake bin shi waka cewa yayi kokari wajen hana bauta da yantar da bayi ina fatan fahimta a musulunci shine zo da hanyar dakushe bauta yazo da hanyar dakushe bauta abubuwan kafara guda nawa ne musulunci yace in kai kai ka yanta bawa kaga na farko dai idan mutum ya kashe mutum da kuskure ina fatan fahimta zai yanta bawa ko idan mutum ya matar shi zahari zai yanta bawa idan abubuwa dai ga sunan barjik sannan banda ayoyin da suna kwadatar da in ka samu kuɗi ka yanta bawa kuma a musulunci ne aka samu cewa mutum ya kyautata bawansa kamar yadda zai wa kansa ina fatan fahimta har an ga wani sahabi abu zar allah ƙara masa da ya ci gayu bawan shi ya ci gayu irin shaddojin da ya sa shi ma shi ya sa aka ce illa bai ya fata mala za ka ga anko da wannan bawa bayi an san su da yagagun kaya ne sai ce a manzan allah ji ya faɗa yin mu'azi akan haka na taɓa mai kaza annabi ke cewa mu ba su daga abin da muke da shi sa nake mai kaya irin nawa so in ga kula ga ce a ce a cikin musulunci ba wai karfa bauta yi ba hasali mai ya riga dakuce magana bauta ne amma ba ta karfa karfa irin ta bature ba shi bature da ya zo sai ya karfa karfa kun fahimta sai a surance sai ce a kashe bauta wannan rashin mutunci ne rashin daraja kaza da kaza da kaza ko ba haka ba sai aka ce an yi haka amma a kewaye sai koma kuma sai bautar da duniya gaba ɗaya ta hanyar duk tattalin arzikinku shi kenan sai aka riƙe hannunku ba kwa ganin inflation tashin farashi da ake je ba ba a Najeriya yanzu ba kwa ganin akwai nau'i na hannun waɗannan mutanen hannu shi ne an ce coronavirus ku bi kunki an ce kaza an ji muku te ka kashe ku ba ta kashe ku ba to bari a ba ku talauci a hana ku zaman lafiya sau na botar da ake na zamani yanzu ai ya fauna abin yanzu kana ji kana ganin akwai abin da ƙasar ku ba ta zai magana ba shugaban ƙasar ku dole zai biyayya in shugaban kwanse kasan ku ya zama a hannunsu kuma dabiya ne kawai akan shi ba wani shugaban kasa afirka da yake cewa in ba yan suka dafa suka dage ba suke da shi ma kun da aka kare da shi a rayuwa ina fatan kwanci wani abu so wannan credit na dakushe wata da to na yana addinin musulunci ne ba wai na bature ba ne balanta na arangon ku tarihi a cewa ai wani da ya zo shi kafa kungiya ta yantar da bayi da kaza da kaza ina fatan fahimta Allah shi kyauta so kun ga yace wa yutiquna wala nu'tiq su suna yan tabayi su masu kuɗi mun kun ba ma yan tabayi sai annabi yake ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace a tashi zauna tashi kai tashi ba shi waje zauna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace afala u'allimukum shay'an bana sanar da ku wani abu ba tudrikuna bihi man sabaqakum wanda za ku je ku cimma ku riski waɗanda suka riga ku wancan da kuke cewa sun maku kau wajen ciyarwa wajen sadaka wajen aikin hajji da zumunci to bari in koya muku wani abu za ku je ku tarar da su sai ce kuma wa tasbiquna man ba'dakum wanda in kuka kuma za ku kirga waɗanda ba ku ba ba su riske ku ba in kuna wannan abubuwa din wala yakun ahadun afdal minkum wani ba zai zama ya fi ku falala ba illa man sana'a mithla ma sana'atum sai fa wanda ya aikata irin wannan abin da kuka aikata qalu bala ya rasulullah anan take ko suka ce kware ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauka za a ba su wani ba so special ne kawai su kadai kuma talakawa ga naku masu kuɗi kuma ku kuje ku ci da dukiya ko ba haka ba wannan shine fahawar magana ko ba haka ba sun dauka wani abu nasu daban za a ba su annabi ce da su tasabbi tusabbihuna tukabbiruna tahamuduna ku ringa tasbihi shine subhanallah wa tukabbiruna ku ce Allahu akbar wa tahmaduna kuma ku ce alhamdulillah dubra kulli salatin bayan kowace sallah amma ta farilla thalathan wa 30 marra kafa 33 qala abu salih abu salih marwaci daga cikin marwatan hadisan wanda ya samu hadisi daga Abu Hurairah kenan sai ce faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu talakawan muhajirai sai suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna yan uwanmu kaga wani nuna yan uwantaka tare da su ashe can da suka je suka kara ba hasada bane ko kishi ko kuma na abin nan ko ba haka ba akwai ukhuwa din nan suka ce za sami a ikhwanun ahlul amwali danginmu ƴan uwan mu abota dukiya sun ji bima fa'alna abinda muka aikata fa fa'alu mithlahu su ma suka ji suka aikata irin abinda muke aikatawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace dalika fadlullahi yutihi man yasha to sai kuma hakuri daga nan wannan doriyar da suka yi muku to wannan falalar Allah ce yana ba da shi ga wanda ya so kuma kun fahimta ma'ana yanzu da da talakawan da mahaji da masu kudin ba a wannan tasbihin bayan sallah an fahimci abun to yanzu ka zo aka ba su tasbihai bayan sallah suka ci ka fara yi ya aka kafin labari ya kawo masu kudi kaga irin masu kudin sahabbai kenan ko su ma sai suka ci gaba da wannan aiki na dukiya kuma suka dora da wannan da aka ba talakawa ashe kaga risalar ta kowa da kowa ce to sun koma ko za a ce to ga ƙari su kuma wancan sai annabi ya ta wannan kuma falalla ce mai falalla Allah akan sa din shine wannan ƙarin aiki da dukiyar da suke wanda wasu ku ba sa iya yi sai yake cewa wa zada ghairu qutayba fi hadha alhadith wani wanda ba qutayba ba yayi ƙari a cikin wannan hadisin ka kuma ta musu tun farko da ce hadhihi ruwayatu qutayba ko wannan hadisi hadha hadisi qutayba ko to wani wanda ba kwatai ba ba sai ce an laifin daga dai laifin an bin ajilan daga bin ajilan ce qala sumayyin sai sumayyin dalibin abu salih kenan yace fa haddathu ba'da ahli bi hadha alhadith sai rage na ba da wannan hadisin ga wasu daga cikin dangi na family ba'da ahli wasu daga cikin family dina cikin ɗaliban ilimi ko malamin sai jin karanta musu wannan hadisi na abu huraira wa qala sai wannan cikin dangina sai ce wahimta a ka samu rudani innama qala a abinda annabi ya ci cewa yi tusabbihuna thalatha tusabbihu thalathan wa thalathina kafara tasbihi 33 wa tahmadullaha thalathan wa thalathina kagode Allah 33 wa tukabbiru thalathan wa thalathina wa tukabbiru Allah thalathan wa thalathina kabbata Allah kai mai kabbara guda 33 shi wannan dan uwan shi sumayyi din kun gana shi sun lissafin kenan a wancan ya ce ya hargitsa abin ne ya ce ta sabbiyuna wata hamilu wata kaza kaza talasan wasa lasina amma shi wannan me yake so bambance da wancan ruwayar wannan yana cewa to a za ka ce subhanallah subhanallah subhanallah sai ka kai talatin da uku sannan ka ce alhamdulillah alhamdulillah sai ka kai talatin da uku sannan ka ce alhamdulillah alhamdulillah ka kai talatin da uku sai ka cikin ɗari la ila illallah kun gane bambancin wancan kuma ruwa farko me yake cewa zaka ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kai wannan ya zama 33 zai zama kowanne an balansin ko ya samu 33 kenan ko shine shi wannan ke gan a'a ba za a hada su ayi gaba da sai dai kowanne ayi shi daban-daban shine sai yake cewa farajatu ila abi salih sai na kuma wajen malami na abu salih wa qultu lahu zalika sai na ga mai abin da wancan dan uwana ya ce fa akhadha bi yadi sai kama hannuna faƙali sai ce Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah kaga na ya fara da mai kenan Allahu akbar sannan subhanallah sai walhamdulillah ko sai ce Allahu akbar subhanallah walhamdulillah nan ya bi kenan kuma ya ƙara cakuɗa abin kun fahimta mana ce subhanallah akbar subhanallah walhamdulillah Allah akbar subhanallah walhamdulillah mana zaka ce Allah akbar subhanallah walhamdulillah kowanne ka fara dai da shi sai ce hatta tabluga min jami'ihim na 33 har sai ka kai kowanne zama ka faɗe shi kafa 33 qala sai ce qala ibn ajlan sai ibn ajlan sai yake cewa fa haddathu bi hadha hadithi raja ibn haywa sai na ba da wannan hadisi ga wani malami suna raja ibn haywa fa haddathani bi mithlihi sai karantar da ni da irin wannan ruwaya ta sumayi din an abi salih daga abi salih an abi hurairah daga abi hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah da amince Allah tabbata a gare shi jama'an fahimta ko ashe wancan da yace shi sumayyi ya samu wahabi shine samu wahabin kenan ina fata an fahimci wannan abu Allah samu dace to wani yana daga cikin zikirori da aka shar'anta mana murgaye bayan mun gama salloli na farilla muna cewa sallolin farilla saboda wasu na tambaya za a yi a sallar nafila a wannan zikirin ba a yi a sallar nafila ana yin shi ne a sallar farilla kadai kamar yadda ba a samu aikin salaf suna yin shi a bayan sallar nafila ba ta wannan hadisi kamar da muka ji akwai fa'idoji masu yawa da malam ya kawo mana wanda nake so mu karanta su insha Allah ta'ala inda malam ke cewa al-mas'alatu thaniya mas'ala athalitha mas'ala ta uku fi fawaidi game da fa'idojin wannan hadisi din akwai fa'idoji na farko ce bayanin fadlin zikiri akibar salawat wannan yana bayanin falalar zikiri bayan an gama salloli jama'a zikiri muka ce ko? ko jama'a ina aka samo tuhumar da ake mana mu 'yan izala mu 'yan salafiya mu ahalar sunna cewa ba masan zikiri ta yana aka samo wani abu yanzu wannan ba zikiri ba ne shi wannan zikirin daga annabi waye ga hadisi haddasa na qutaybah bin sa'id حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي سعيد عن ابي هريره har zuwa ƙarshe. ina fatan kun tana abun hadisi tiryin tiryin dodar har zuwa ga manzon Allah da hanya lafiyayya wannan zikiri ne ina fatan fahimta tun sati nawa magana muke akan zikiri muke ta maganganu to ta iya za a goma ana tuhuwa mu da cewa wai ba ma son zikiri mu makiya zikiri ne kuma Allah ya ce uzkurullaha zikran katira ai Allah ya ce ambata Allah ambato mai yawa yes Allah faɗi haka amma inda muka sha bamban da yan bid'a da sauran yan ɗariƙo shine zikirin ba za mu yi akan gaban kanmu ba ina fata mata wancan uzkurullaha zikran katira lafazi ne umumi gaba ɗaya ina fatan fahimta to amma an zamu khususi to sai a tsaya nan wajen kamar mai yawa makon Allah kamar na gaba za mu yi dogon tattauna akan wannan matsala din bayan sallah ga 'yan ɗariƙo suna mene a ce to a karanta salati goma ga annabi ko ba kwa gani suna haka salati goma ga annabi sai zakar ce salati goma ga annabi sai ga galiman yawan haka wani abin haka ina fatan fahimta kafin kai salatin annabi kwara ɗaya su sun gama goma haka ne ko baka ba kai ka da kana salati garanti gangariya irin na annabi ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد haba kafin ka kai gaba ta bi masu sun gama goma ina fatan fahimta to akan tafalaki da nasi kafa 11 dai to in ma da za ka yi kai kafin kai din sun gama 11 to da wannan gaba ji ake abin nan ina fatan fahimta wannan zikirori ne in muka ga mutane sai mu ce mashi ina aka samu kawai magana kenan waye ya kawo wannan abin a to zikiri ba bakiro ce yana da kyau mana to ai zikiri ne sai ta to ai annabi yayi sallah shine farkon liman yafi ko liman iya ko ko liman san alkhairi yafi ko liman iya addu'a amma bai yi ba in kuma yayi a nuna mana wajen sannan sabansa da khalifofin suka zo bayansa wanda suka dauki rigama ya addini gab ba wanda ya wani abin kuma akwai to a kawo mana ina fatan fahimta sai ka samu babu to ina aka samu wani abin kenan kana so kai da kake yanzu kana so ka ce kana son alkhairi ko eh kana so zaka bauta Allah zikiri ko eh okay to yanzu kana so ka ce yanzu shi annabi ga wani karatu da ya kamata a ringa yi shi bai ba kenan haka dr yusuf karrawa ya abbara abin cewa ai yanzu wannan abin duk malin suka kawo yana ga cikin nuna cin gyaran manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam cin gyaran sauran sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ga wata sunna ga wani abu zai kai mutane aljanna ga abu zai kai mutane kusa da Allah amma annabi bai yi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba idan aka samu na to kaga kenan an ci gyaran Allah an ci gyaran manzan Allah an ci gyaran salafus salih gaba ɗaya kenan shi wannan abu wannan shi ake cewa ainul bid'a sannan ku sani bid'a ta kasu gida biyu jama'a akwai bid'a mahdha akwai bid'a idafiya bid'a mahdha wanda gaba ɗaya ba ta da asali ba ta da wani abu da ke da kama da jira mai kaman kanka a cikin musulunci ita ce bid'a mahdha a kirwa ta bid'a wanda ba a taba santa a cikin addini ba ka ɗauki misali bid'a maulidi wannan bid'a ce mahdha zalla ba ta da wani tushe ba ta makama a cikin addinin musulunci amma bida idafiya shine abin yana da asali yana da dalilai asali a cikin musulunci sai ka ƙara ko ka rage wannan shi ake cewa bida idafiya yawa zikiri bayan sallah ina fatan fahimta da wasu addu'o'i bayan an gama sallah suna tabbaci gashi muna ta karantawa to amma yanzu ka zo ka ce ka kaide akan ta kafa uku kafa goma wane fada na fada to wannan ka zo ka jingina abin da ke da asali wani abu ne shi ne malamai suke cewa bid'a idafiya dukkan su sunan su bata kamar da manzon Allah ya faɗa wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin na ina fatan fahimta shi yasa kamar muka ce insha Allah za mu sake wani karatu wata lacca ita ma dan bid'a bai kamata a shiru akan ta ba mun sa mata suna bid'a da illolinta insha Allah a zo a karanta a ƙara wa'azi kan bid'a ƙara kwankwatsarta ku ji tana da sharri bid'a in ka zo kana bid'a fa Allah zai ki ansa sallaka da komai da komai naka ne ba kun fahimta Allah shi kyauta so wannan yana ga cikin falaloli na zikiri wannan yana cewa bayanu fadlil zikiri a gaba salawati yana bayanin falalar zikiri bayan salloli ashe mu ahlus sunna mu ɗan izala abinda muke inkari ba zikiri muke inkari ba mu ma muna zikiri kuma muna so mu zama cikin azzakirin Allah kathirin wa zakirati amma ba za mu fita daga koyarwar manzan Allah ba mu ɗauki koyar wani mutum kun san su waɗannan zikirin da ake yanzu idan ka samu ɗan ɗariƙar tijjaniya yana da wasu aura da zikiru da ƙiƙiro yana wa kansa za ka samu wanda ya kawo mai shine shehu ibrahim a shehu ahmadu tijjani shi shehu ahmadu tijjani shi kawo mai wannan zikirorin kuma galiban zikirorin ma an ce a mafarki aka gamsu ina fatan fahimta to shi Muhammad Tijani fa sai da aka yi musulunci bayan an shekara wajen 1200 ana musulunci sannan aka yafe shi ma fatukuna dan nan mutanen ƙaryankin Morocco ne gashi nan dan nan Afirka ne shi ma ya kawo waɗannan zikirori din a cikin zikirorin har aka zo da akwai zikirin ma saboda zakewa aka ce ya mafi kanta Qur'ani akwai da zuwa cikin ɗayan abin nan akwai lokacin da taɓa kanta muku yana nan cikin jawhar ma'ani cewa wai wanda ya kanta salatul fati wanda shi tijjani ce wai an kawo mashi a takarda ta haske an sauka mai da ita mala'ika ya kawo mai da takarda ta haske idan ka kanta salatul fati so daya to daidai ke da wanda ya sauke qur'ani so dubu shida ina fatan fahimta to tsakani da Allah in wa musa hankali ga wani abu tsakani da Allah kai me zai kake ta sauka qur'ani kenan bayan ga abin da ka karanta sau ɗaya sai wancan ka san dai har mutum ya mutu ma in kullum zai sauka wata ƙila zai mutu ma bai gama wannan sauka sau dubu shidan ba haka ne ko ba haka ba yanzu nan da za a ƙwanƙwa samu wani tun da yake bai sauka ta kai sau ɗari ba halam a nan hata ƙila ko wanda bai sauka ta kai sau ɗari ba a cikin ƙur'ani wani ma bai taɓa yi ba to kaji ba kuma yana ta ƙoƙari ba sai ya yi a yanzu kuma cikin sakon ɗaya Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih ma gura qala khatim la sallallahu alaihi wa sallam wa la ilaha illa huwa al-qadir azim kana gama shi kenan to ka wuce ina ba ta fahimta yanzu wannan kuka nace kusa hankali wannan ba ana kashe karatun Qur'ani da neman fahimta Qur'ani bane ina fatan fahimta bayan ga zuki ta malla Allah ya ce da za a taru sama da aljan mutane da su taru la'irjita ma'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi mithli hadha wa la yatu bi mithli law kana ba'd ba'd zahira ina fatan fahimta in kuma kana maganar zikiri ne ai zikirinka bai kai wannan qur'ani dan Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra shi qur'ani Allah kira suna adh-dhikr ina fatan fahimta to amma wannan bawan Allah yazo yazo ya badambada inda dabarban da zai masu da shishin da yazo fara cewa shi sufi ne ya fara rikar wane ne yana dariku ya fada wannan fada wannan yana neman girma rannan kawai sai yazo ya sa riga cewa wai shi ma annabi waye mafarki annabi ya ce ya rabu da dukkan saukar dariku da suka gabata shi ma ga tashi wannan fa kenan an kawo ta shari'a bayan shari'a musulunci kenan musulunci Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan Allah a ranar Arafa ya saukar da aya cewa to ku musulmi kai manzon Allah ga mutananka yau na complete din addini gare ku akmaltu lakum dinakum na cika muku addini kenan bai kasan mene bai an san kari ka cika bokin ruwa ka dinga zuba gani zai bai da amurka kasa zai zuba bekan sa sai ce wa raditu wa atmamtu alaikum ni'mati sannan kuma na cika muku ni'imata shine ni'imar saukar da alqur'ani ni'imar musulunci ai babu wani abu da wuce haka wa raditu lakum alislam dinan kuma Allah ce na gamsu musulunci zama addini a gare ku ina fatan fahimtar abin nan da haka an completing babu bukatar wani ya zo da wata shari'a ƙari bayan zuwan bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa an kuga sahabbai kiris ba sa yada da rinkadi a cikin addinin musulunci mu'awiyar dan abi sufyan ka dawafi yazo yana yi a Ka'aba yana dawafi hadisi na cin bukhari yana dawafi in yazo kun san ana shafar rukunul aswad wajen wannan blackstone wannan wanda kwana din nan wanda kai kwana zaka je hijir isma'il din nan haka to wannan kwanan ana shafan aka zo kuma ci abun ko ita kuma can ana nuna ta yamani abin nan rukunin yaman to idan ma'awai da ya zo sai ga to ai ka'aba ɗakin Allah ne mai rahama sai fara sai shafa wannan kwanar sai shafa wancan kwanar sai shafa duka kwanonin guda hudu ah sai Abdullah ibn Abbas ya ganshi sai ce yalla bai ce naga kana shafan duka kwanonin ne yace kwarai kuwa to me abin kyamacin ka'aba irin hujja da mutane ke faɗa ko in kai ne ma da abu sai a ce to me kyama sai ga ai ba abin kyama ko sai ce eh gaskiya ne ba abin kyama cin ka'aba amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya kawo addinin shi bai taba shafa abin da kake shafa ba kun fahimta yace abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ali bai yi ba kai ya zaka a kyona matsayin addini sai ce tabbijan na gane kuskure na abdullahi dan abbas ba zan sake wannan aiki din ba aikin shafar bango kawai sabai ba saba yadda da shi ba ba fa wanda ce an sako da takarda daga sama ba ba fa wahayi ba sabo shafa bango sabai ba sirri wannan abun ba abu ne sanannen azo aikin haji akwai kirani akwai ifradi akwai tamattu ko sahabi abdullahi sai na abubakar da umar suka ce suna ganin gaskiya mutane su ringa lazumta aikin haji ifradi kawai mutane sun ga ifradi ifradi shine idan ka dauki harama aikin haji ka sa kayan aikin hajjin nan ba za ka fita daga cin wannan kokkomi na aikin haji ba har sai ranar sallah an fahimta ko to amma shi ba za ka yi umara ba sai sabon abubakar umar suka ce su abin ga usman har da usman ma abin da za a ga ifradi za a ringa yi sahabban manzon Allah ba su taba yadda to in kun ga lura wani abin sun fa tabbatar da annabi abin da annabi ya tabbatar ne amma sauran sabai suka to a irin wannan exclusion takaita abun a nan wajen wannan ya saba karantawa manzan Allah Allah sa kun fanci abun Allah sa ba wawaye da fassar magana ta kuma ta zama zagi ina fatan fahimta me yasa Abubakar da Umar suka ce a ringa aikin haji ifradi an tambaye shi Umar ya ce shi abin da yake gani idan mutane za su sai aikin haji tamattu'i mutum ya aikin haji kuma ya umara idan ya koma garinsa ba zai sake dawa don ya umara ba kun fahimta ya ce shi kuma yana so a ce an raya ka'aba da ɗawafi ko da yaushe ne allah ce wale ɗawafo bil baitul atik ina fatan fahimta wa ɗarhid baitul ɗa'ifina yana so don a ɗa'ifina ga ka'aba sai ce tun aka haka kowa tafi gida ya tumara kuma wa zai dawa sai baɗi kenan aikin haji sai a waye gari ka'aba empty kenan yanzu kaga umma me kenan ijtihadi ne ina fatan fahimta amma sai ci karo da ta karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi dan sa Abdullah dan Umar sai ce wallahi baba wannan ba ta sabo ba annabi tamattu yace ayi tamattu'i shi yayi kirani yace ka zo ka ce ka iyakance mutane ce to wannan ya saba a karanta manzon Allah san ba za a mishe shi ba Imran dan Hussein shi ma kai fito ba da fata cewa sam ba za a yi wannan aikin da kai umar ka faɗa ba wala abubakar wala usman wala kowaye ba za a ƙara ko a rage ba ina fatan fahimta haka nan aka sake suna abin ali dan abi talib labari ya kai mashiga abinda umar ya ce kaka zai ce tabbijan ni na ma ne tamanci daga yanzu haka sabai suka ringa raddi akan wannan matsalar har sai da Umar ya janye wannan fatawa din shi ko sahabi Abdullah dan Abbas Allah kara masa yadda yana gindin Ka'aba ma aka zo aka masa tambaya da hadisin cin Sahih Bukhari cewa al gafata malam shin aikin hajji mai wanda mutum ya kamata yi tamattu'i ko kirani ko ifradi sai ce tamattu'i za a yi sai wani sai ce to al gafata malam Abubakar Umar ai sun ce Usman sun ce ai za a ringa a ringa ifradi sai me yace anan take Abdullah dan Abbas ran shi ya baci hankalin shi ta ce to lalle an kusa a saukar da ruwan bala'i daga sama ina ce muku ga yadda manzan Allah kuna cewa kuma za ku bar magana da Abubakar da Umar kuna neman ku jawo mutane bala'i ne ina fatan fahimta kaga wannan makorar dini ga masu cewa ba a shugabanni in kari in sun abin da ba daidai ba akwai da suke cewa wai za a shugabanni in kari sai wa in ga ka gashi tukuna a sanda ibn abbas ke wannan raddin magana ba muawiya a wajen ba usman ba kaza ba kaza wanda aka ba fatawar sai je ya kwanta mafarki sai ya ga mafarki cewa an ce mashi aikin hajji tamattu yayi kaza da kaza mahalli shi abin da ke so ku gane shine ba sai da da canjin fatawa ba ma akan abin nan kun fito na abin ko to idan za ka duba kala kala abdullahi dan mas'ud ne ya fito abu musa ya zo masallaci sai ga gasa a cikin kamar da darimi roto sai tadda wasu a masallaci sun haɗu suna zikiri sai ɗaya na ba da umarni cewa to sabbi huna mi'a sai ce su bahala su sai an gama ɗari ɗaya sai ce to da to hamadu na mi'a sai su yi wani ce to kabbiru mi'a yana ba da umarni suna ansa abu musa da ga wannan bala'in sai juya ta wajen abulad abbas da yi na ga wani abu da ban taɓa gani ba ce mai faru na ga wasu a masallaci suna kaza suna kaza shi ne sai ga shi ya fito cikin hanzari suka zo masallaci ku me kuke haka suka ce ai muna bauta Allah muna zikiri sai ce lalle kan kun yi kokari kun fi annabi da sabon ilimi isgilanci ne wannan ko gatse ne aka yi masu duka aka kore su kun fa haka ba zai yi a ce wani ya kirkiro ko ya ce ya mafarki an bashi wani zikiri ya kace mu bauta Allah da wannan zikirin ba kun fahimci wani abun ko in ka ji mu ahlus sunna mun ce zikiri bid'a ne ba zikiri muke bid'a ce wayannan abin da ku ɗan dare ko kuke yi wannan shi muke cewa bid'a amma ku zo ku yi irin nan annabi sai mu ku salati kuma sai mu ku addu'a ta alheri yaushe za ka ga mutum ya gama sallah da yana sunan ɗan ɗariƙa tijjaniya ko ƙadiriya ko na ƙabashandiya ko wace ce ma ka ga ya gama sallah ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya zo jalal ikrami ka ce me ai bid'a ina ku taba jin wani dan ahlus sunna ya faɗi haka ko kuma kaga ya gama sallah ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya faɗa ta kace yayi bid'a ka taba jin da akai haka to me yasa ba irin abin da manzo Allah ya ba ka taba jin wani ya salata ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yayi wannan salati a ce yayi bid'a to abinda kuka dauko kuka kawo bashi a musulunci shine ake cewa bid'a ku aje saboda akwai za ku fuskanci matsala ne a gaban Allah ran alkiyama akwai misali shehu dan hudu kacin yawa sunna lahira wani mafarki ibn jawzi ma ya kawo akan talbis iblis ibn mafarki wani an tashin kiyama sai ga ana bada an yi assembling ana ba kowa ladan shi aka ce na masu yin zikiri bayan an gama sallah wanda muke karatu akan shi za ka ce gasa aka ware su to sai a duba fayil ɗin takardarka eh rana kaza kai rana kaza kai ana ta ba su ana ba su lada suna wucewa wani eh wani dan wani eh wuce wani dan wani wuce sai ga wa'annan 33 uku suke yi sai ana dan su ce la ilaha illallah ko sai Allahu akbar sai ƙara gyara zama shi abu da sa kun san gyara zaman da yake ai shi 100 100 ma yake ina fatan fahimta idan an ba da lada an ce wani wuce aljanna hawa ta kaza take saboda zikiri 33 to shi mai ɗari guda nawa za a ba shi kenan kun gane abin kuwa kaga shi sai a ƙara cancan aljanna ta zan hawa ɗari wata ƙila can za a kai shi kenan ko su kuma a basu ta 33 a hankalci haka za gani sai da a gama tsaf sai rage saura shi kaɗai malaku za su tafi sai ce ni fa saka ce ato kai kai waye ce shi sunan shi wani dan wani aka ci ato bara duwa falin a gani aka duwa to ai babu sunanka kaman ya ce ni fa wannan zikirin dari dari ma nake yi ina ba ta fahimta sai ka ce oh ka je da matsalar take kenan mu ba a ba mu list din yan dari dari ba yan 33 ko aka ba mu ina ba ta fahimta wannan abu kaga matsalar bid'a ce wannan bid'a ce idafiya kawai fa ba ma bid'a mahada ba fa shi asalin tasbihin akwai shi amma ya karo wani abu ne ya zuba a ciki ina fata an fahimci wani abu don haka wallahi mutane su ji tsoron Allah ku talakawa da ake daukan ku a samu kararwa a ce eh dan izala ba sa kauna ku sun zagi annabi ƙarya ne ba wani dan izala taba zagi annabi ba wani salafi da taba zagi annabi hasali idan aka taba annabi mu ne a gaba gaba mu ke fitowa mu kare shi mu ke ba da jininmu sannan mu za mu rubuce-rubuce akan wannan lamari ɗin ina fatan fahimta ba yadda ake ba wanda ya sha ƙwari zai ce wai a zagi annabi kuma ya ce madalla ta annabin da kullum muke ƙoƙarin mu san me yake yi ya yake yi mai koyi da shi fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bi ba'da dalal qadimata qaditada ina fatan fahimta ta ya za mu je amma sai a ce muku ai ba sa san annabi ba sa son yana ba sa son zikiri wallahi kada ake gaya muku wallahi muna son annabi kuma muna son zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ban mai da bid'a bane saboda kun je da take ƙara yan bid'a an je lahira babu listin su kun fahimta da an je lahira ba su alisafi eh Allah shi kyauta to wallahi musta'an malin cewa sadalla bihi bukhari imam bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin ala fadli du'ai aqiba sala akan falalar yin addu'a bayan an sallama sallah wannan matsala ce da ina ganin abin da rage mana lokaci ba zai ishe mu ba muna da minti nawa kenan yanzu minti takwas ko ina fata fahimta shine mas'alar yin addu'a bayan an gama sallah shi bukhari yana gan cewa in an sallama sallah ka gama zikirori kaza kaza zaka daga hannu ko kuma zaka yin addu'a a lokacin akwai macewa zaka daga hannu kuma ba zaka hannu ba sai mun zo mako na gaba insha Allah ta'ala zamu tashi akan ta matsalar sai ce da annahu fi ma'anahu saboda ai wani na daukan ma'anar addu'a ne wali annaha awqatun fadila kuma saboda bayan gama sallah ai daga cikin lokuta masu falala turja fiha ijabatu du'a wanda ake fatan amsar addu'a mai addu'a in a wani lokaci din ina fata fahimci wani abu yana ga cin wuraren da ake samu asaduwa idan ka ga wata ibada mai kyau kamar da Allah ke fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma'ana sanda kaga wata ibada to yana ga cin wuraren da ake amsar addu'a da haka imam bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa na halaccin addu'a bayan an gama sallah amma na ce ku akwai sauran zance bai sai mako na gaba wa minha daga cikin fa'idojin zamu tsinta cikin wannan hadisi bayanu jawazil gibda bayanin halasci na gibda gibda a larabci abin suke nufi shine mu dai da hasada mu fassara shi da hasada ko kuma kace da shi kishi ina fatan fahimta kishi sai ce wahiya tamanni mithla ma lil ghairi min ni'ima shine kai burin ka samu abin da ke tare da wani dan uwanka na wata ni'ima da ka gani duna zawali hanu ba tare kana burin shi ya rasa ba kaga ito hasada me take hasada kana son abin da wanda ke kai ka samu shi kuma ya rasa to akwai wata nau'in hasada ta wannan bala'i ba shi a fasa kowa ya rasa shi wani bai so ko wana ciki shi ba wai to yake shi ta dawo kanshi ba shi wani kadda ga wancan wani ni'imar nan akwai wanda wannan hasada wannan cuta ce mai bala'i mala wadda ke cinye ladan mutane take kawo bala'i a bayan ƙasa akwai wani talacca da mala azgari mai sunan ta hassada ban san ko kasar nawa ba dai suna da ɗan yawa kasa kasa ina tana da kyau wannan lacca din ina fatan fahimta kuma dole wata ran za a maimaita wannan matsala saboda ta mamaye cikin al'ummar musulmi hasada ba dama ka ga dan uwanka da riga mai kyau sai ka ringa jin haushi sai a fara neman kwakwal a to ina samu kuɗi wani me yayi ya aka yi ina aka fito ya aka yi aka kaza to halama dai kaza ne to halama dai ko tsuntuwa yayi to ko kuma dai kaza da kaza ko ya danna kuɗin suwa ne haka za ka ga ɗaya zafi jama'a ina fatan fahimta Allah ji kamala albani wato mala albani lokacin ina sai da kaya idan na fito na shawo shaddoji na mala muna haɗuwa da shi ne don yi muka gaisa to da yake kasan ƙwararren tela ne sai ga kama nan yana cizge mun zare nan ya gyara sai ga yadda ka san shi ya bani ko kuma shi yasa yana nuna farin ciki a fuskar shi ina fatan fahimta a da a lokacin ina wasu karatu a bakin kwata akwai wanda ya taɓa kallo na ce malam wai wani irin karatu ne wannan kai duk kai ne malam kuma kafi kowa shan shaddoji ina fatan fahimci lamu kuma sana'a ta ce fa cikin musulmi ke fama da wannan masifai wannan so ya ga bala'i ya fada wani ya ce rayuwa ce wannan ku duba da rayuwa take yanzu dan uwanmu ne muna tare da shi fa wannan mutuwar ta da ke mu ta buga mana zuciya kwarai gaske kuma kamar da aka ce imamu da'awa ya jawo hankali sosai ban daje na saurara ba amma na ji an ce an jawo hankali sosai akan wani abin ku duba halin ake ciki ya taso ne shi wani umar da ya rasu fa ran talata zai zo ajinsa ajin jabir da ake karatu a nan makaranta din dama shi rigula a tandani in ba ganshi ba da uzuri kawai ya taho fa har yana wani wanda ya dan kwana biyu ya zo ba cewa mu haɗu zan ɗauko ka har sun aje yarjejena shi ba shi zuwan shi ba yana ɗebo wasu zuwa ne ma ya ɗauko littafin ya taho a mashin ɗin shi wani kawai zo da manashi mashin ya kwaɓe shi motsin da bai sake ba kenan tun daga nan har da ya kwana haka wani abokin ya rasu aka je aka turbure shi a ƙasa malam wani mai kwashe shara mana wanda ke mai wani pickup na yana kwashe shara nan mai ɗan ƙiba haka kun gane shi ayi Allah mai rasuwa amin to ku dubi wannan rayuwar da ake ciki yanzu ya mutu in kai kana hasara shi shi ya ba maka duniya sai ka yi abin da za ka yi ya bar maka duniya kai abin da aka yi in arziki kake jin haushi to ya bari sai ka kwashe dawo maka da haka ina fatan fahimta wallahi dole mu riga kiyaye mu riga kallon menene Allah ya ce me da mu tsira wallahi lahirin da kuke ji gaskiya ce wallahi gaskiya ce kuma hisabi gaskiya ne shi yasa ka je karanta Qur'ani ciki da wajen shi ko ina da ka matsa ka ce zaka ji ana maka magana kiyama ka duba kai ayoyi ga sanan alqari'a malƙari'a wa ma adraka malƙari'a yau mai kunun nasu farashin mabusus Allah ce mai kwankwasa kai waye gara ga waye sanar da kai mai kwankwasa shine yau mai kunun nasu kal farash ranar da mutane za su tashi kaman fara wanda ke abuwar gatsaga tana haka za a tashi duk wanda mutu tun daga zamanin annabi kowa sai ya taso gaba da zalika yawmul jam zalika yawmut tagabun ranar haɗuwa kenan haka za a taso daga jami'in nasu ga mulari duka kowa sai ya taso da wanda ka cuta da wanda ka harara da wanda ka je ka bata da surutun bakinka da wanda kai kaza duka za a hado gaba da zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud ranar shi da kowa sai ya taro za a gaban Allah ranar kiyama duk abin da kai za a zo da shi yawmai kunna su kal farashin mabas wata kun jibalu kal ihim manfush wannan duka za ga sun zama gari fa amma man saqulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi da aikin lada ina fatan fahimta fa huwa fi ishatin to kai ka san bakin ciki hasada ko ba aikin lada bane fa huwa fi ishatin radiya zai rayu cikin rayuwa wanda ke a bayyarda wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ko ya sake ma'aunansa suka yi rakwa-rakwa fa ummuhu hawiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan ba ta wa ma huwa bil hazl da Allah ke faɗa ba fa tatsuniya bace fa ummuhu hawiya Allah ce uwar shi ita ce hawiya ma'ana matattarar da zai koma ba wajen wake koma ba to cin zai koma ita ce hawiya wa ma adarka ma hiya yace narun habiya wato ta ce mai kuna to nan zai koma cikin ta to sai ka kalli so ta biwa ita kuma me take cewa alhaqumut takasur hatta zurtul makabir kalla sawfa ta'lamuna summa fa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wala la tarawunna al-jahim summa la tarawunna ayna yaqin summa la tus'alunna yawma idhin an to duk surar da zaka ana jawo jikinka ana nuna maka fa in in ka ringa sara kana kallon bakin gatari fa akwai ranar kin dillanci fa wannan haka ake gaya mu niki fa haka ake gaya maka kai ma haka ake gaya kowa ina fatan fahimta dan wa karka zama cikin wanda Allah ke cewa wanda Allah ke cewa ya sabuna annahum yusunu sun'a aw nabiyukum qul aw nabiyukum bi sharrin aqul rabbikum bil aqsadina amala bana ba ku labarin kuma kowa asara ayyuka ba alladina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sun aikin su ya bace a duniya ya sun rasa shi wa hum yahsabuna amma suna nan suna ta tsammanin wai husinu sun'a ina fatan fahimta wannan wauta ne kana aikin banza kuma kana ta yi sha Allah firdaus la'ala wallahi wannan wauta ne a cikin ayoyin Qur'ani ya buge baki masu irin wannan magana din am hasibal ladina jarahu alam hasibal ladina jarahu sayati an naj'alahum eh an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa matum wai suna aikin banza ko kuma tsammani suke su tashi daidai da mutanen kirki wanda suka bi dokokin Allah lafiya daidai ko haka suke tsammani ba fa ka abu yake ba Allah ya tsare mu da ku gaba daya Allah ka sa mu karfin zukatanmu miyagun cututtuka da miyagun ɗabi'u Allah ka yaye mana Allah karba mu da su Allah ka ɗora muka gina makan kyawawan halaye da kyawawan ayyuka ka samu mu cika a kansu malam ali adam ke cewa ita hasada ita gib shine kishi shine kai burin kaga wane haddace qur'ani yana ta tilawa sai kai burin ka ni ma ko ina fata in haddace yanzu kai kana fata ne kai ma sai ka naka tsarin yadda ka haddata ka kaga wannan kishi ne kun gane amma hasara ita baya take shine ya haddace kana faru haddan ma dai watakila babu tajawidi bai iya fitar da ra'un ba babu dadin mai kyau babu tadabiki bai da baki sai ya zama hasada kuma sai ka ji kana buri ina ma ta zube haddan to wannan ka zama hasali ko dai kaza kana kushe dan ka dauke shi wakin komai ko ko kai wato duk cin hasada ne sai malai yake cewa bi khilafil hasadi sabanin hasada fa innahu tamanni zawala ni'ma anil mun'imi alaihi domin ta sada abin cikin shi ne kana fatan Allah cire ni'ima daga wanda yi wa ni'ima ɗin sawa'un tamanna hali nafsihi ita dai hasada da yake shin wannan ni'ima da kake so a cire masa yi kai burin ta dawo kanka ne aula ko ba kai burin haka ɗin ba dai wakila wasu ka ce ma'a tamanniha wa huwa mazmumun idan mutum ya burin cewa ya ya ya ma'ana hasara shine kai burin ni'imar ta sauka da kan wanta dawo kanka malaci ho mazmumun wannan kuma daga cikin halaye dabi'u wanda shari'a ta zaga ba ta goyen bayan su ko kadan ina fatan fahimta Allah samu dace lokaci ana mana ya kore insha Allah ta'ala zamu ja birki anan sai Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya da sauran tattauna ke babun insha Allah ta'ala muna addu'a ga dukkan ƴan uwan musulmi da suka mutu na wannan makaranta Allah gafarta musu wa ala ra'asim shekuna albani Allah ya ji kanshi da rahama da sauran ɗaliban wannan makaranta gaba daya mu da muke dare Allah ka sa mu cika da imani Allah ka mana kyakkyawa cika ka sa mu gama lafiya ita makaranta kuma Allah ka tsare ta tsare ka ya Allah madaukakin sarki Allah mu ka gafara ga dukkan musulmi rayayyu da matattu tun daga kan abada har na karshe Allah ka gyara al'ummar musulmi ka dora maka abin da ke daidai اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله